الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى لسري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis biyu ga watan jumada al'akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba sati biyu baya da ya wuce mun tsaya a darasi na talatin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai za mu tashi muna cikin kuma babu ma ya kulu idza nazara fil mar'a fil mir'at da takwas za a tashi talatin da shida za mu tashi talatin da bakwai ko shafi na 65 inda hadisi mai lamba ta 165 mala ya ce muna daidai hadisi na 165 kamar da muka faɗa nau'ul akhar a cikin babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya kalli mudubi yake wani nau'in daban قال أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية محمد بن علي بن داود قال حدثنا سلمة بن كاذب قال حدثنا أبو معاوية هاشم بن عيسى قال أخبرنا الهاري ابن مسلم عن الزهد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالني عمرو ابن إبراهيم ابن السني رحمه الله تعالى يكي ببن مالمنس علي بن عمر بن سليمان يا كان جدجي فيما يجيو لك شيء مالمنس معاوية بن محمد abu muawiya muhammad bin ali bin daud shi ma daga shehin malaminsa salamatu bin qadi shi ma ya biyo daga shehin malaminsa abu muawiya hashim bin isa shi ma daga shehin malaminsa al-harith ibn muslim shi ma daga babban malaminsa imam az-zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri babban malamin imam malik shi kuma daga sahabban annabi muhammad anas bin malik radiyallahu anhu kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan nazara wajahu fil mir'a annabi ya kasance idan ya kalli fuskarsa a mudubi qala fi shi alhamdulillahi alladhi sawwa khalqi fa adala wa karrama surata wajhi fa hassana fa hassanaha wa ja'alani min almuslimin yace idan ya kalli mudubi zai ce alhamdulillahi alladhi sawwa khalqi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya daidaita halitta ta duk da cewa kafin mu wuce akwai inkidabi a hadisa cewa babu wanda ya rawaito wannan hadisin daga zuhuri wato in ba al-Harith bin Muslim ba babu wanda ya rawaito shi قال الباني يا ضعف حديث يا دي كاوش معلقا أتين إرواء الجليل سبو wannan hajin din nan cewa majhul ne majhul ne shi Abu Muawiya hajin bin Isa ba shine ba hadisin illa to cewa yi alhamdulillah alladhi sawwa khalqi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya daidaita halitta ta fa'adalahu sanayni kaddaita kaga ya ayyuha al-insanu ma gharaka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya kai dan adam ya kai mutum ma jarraka bi rabbika al-karim me yake rukar da kai gaban ubangijinka mai karamci allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fasawa ka yi daidaita ka ba'da lak ka ne ni da kai in ka kalli yanayin tsarin buri ai ai tsarin mutum ne ko da Allah ya ga dama sai ce kai baka durkusa yadda buri yake tafiya ya ta tsallan nan da kafa hudu kai ma haka zaka yi to amma kai ba'da lak sai ni da kai ya waka sai sannan da ya ga dama a tsarin halittarka bayan an yi kyar irin wannan subobin sai cire kanka sai a sa na dabba to amma kaga da kanta yake da kar khalaqanal insana fi ahsani takwin Allah yake mun halitta dan adam cikin mafi kyawun cikin kya mafi kyawun tsari da diri shi za duk cikin halittar Allah ba wanda yake dan adam domin a cikin ya turo annabawa kuma ya fi son annabawa duk halittinsa yawwa to shi ne yake cewa wa karrama surata wajihi ya karrama sura wato fuskata gaba ɗaya shi sa annabi ya hana duka a fuska saboda matattarar kyau da ranar matattarar kyau duk abin da ya samu tangarɗa a fuska to kaga shi kenan yasa zaka yi ta kallo a da a biya kana daji da biya idan idanu guda biyu a matsayin rai suke a tsarin biya an ci biyu nan amma ga tsari na Allah da Allah ya ga dama yadda kofofin an ce gaske biyu sai a ce to ai kai man kamar salansa a wanke haka kawai amma in ya zama haka ba za ka yi kyau ba kuma akwai hikima da aka yi ma biyu kamar yadda ya ce ya muku ibn al-qayyim da yazo yana daukan sura kawai ta dan adam ka duba yadda Allah ya yi ido da fatar da yi a saman ido a cikin gidanka wannan kuno ne da kake gani ruwa ne a ciki hikimar saka wannan ruwan saboda shi ido baya son bako to da zarar wani abu ya shiga ko ya je wannan ruwan ya zubo sai ya wanke shi yo flushing din sa out sannan sai ya yi ma fata saman ido mai kauɗi laushi yadda za ta rika saurin buɗewa yadda ake rufe gareji haka da an yi ta mai kauri inda abu zai so fada idan kafin karfe ya shige sannan sai aka yi ma gashi da yawa a saman idan wanda kowanne wato akwai kariyar da yake ba wa idan kowanne gashi ɗaya da ka tashi yanzu ka zo kwanciya kawai ka rufe shi shi kenan da Allah ya taimake ka ka farka ka bude to ka bude yanzu za a shiga wata sabga bayan an gama da idan za ka dawo kamar da na faɗa hanci baki da aka zo saboda hatsarin da sai Allah ya masa gyan biyu saboda abin da yake kunshe shi ma har ke ka zama matsayin biyar rage wanda ya dace wani harshe yanzu ai ya shiga uku saboda ka kake in babu harshe ka kake mutum to shi kuma saboda shi ne bayan zuciya ba abin da ya kai har ke hatsari daga zuciya wayannan biyu ba ka da saboda to sai Allah ya masa jet biyu kaga dai ido duk muhimmancin sa ba jet biyu aka yi barbaɗe ne amma har ke sai aka yi masa biyu ga haƙora masu sakatu sannan kuma aka zo ƙara samun wata ƙofar aka ƙara kulle don Allah yana so ya gaya ba wannan shine kai kai ne idan ka sake ya samu matsala ka samu matsala shi sa annabi ce zaro ke ce kuffa alaika hada kaga wannan ka kiyaye duk abin da zai kai mutum ba kwaji a rediyo abin da zai kai mutum ya baro shi ne za ta ce za a kawo wata kara a ce an yanke mata hukunci a kotu an yanke mata hukuncin shekara kaza da tara kaza saboda kawai daga yan rigima ta ce mata mayya har ne ga ga jinsin zaune inda zai ba mu irin analysis na iya shari'a da yayi zai gaya ma in dai abu ne ya shafi criminal ba wai harka kuɗi ba to za a yi kusan 85 bisa ɗari duk matsalar harke duk jefe to yi za annabi yake ka kame sai na bakar wani lokacin idan ya zo sai ya samu tsakuwa ya zuba a bakinsa don kan ma ya ce kala ya shiru baya so ya ce kala amma kai yanzu in ma ba kai da baki ba za ka yi da hannu in dai wayan nan na hannu to ba gangarin da yake faɗa da za a ji su za ka ji su na wajen awa biyu da rabi wanda yake ta daddannawa ya faɗi kaza ya kuma faɗa haka kawai ta ji faɗi to yasa Allah ya ce ka kiyaye da aka dawo kunne shi ma ka ga yadda kunne yake saboda hatsarin sa yana da wato wato nasa muhimmanci sai Allah ya yi masa gurin gunji da Allah ya ga dama kunnen ka sai a yi nan gurin ba zai lankwasu ba kamar kashi in ka zo kwanciya ne ka samu yaki ka zira shi a cikin ka kwanta domin ka kwanta ba zai ba ka kwanta ka ji daidai wai dai ka kwanta kalli sama amma sai aka yi ne gurin gurin yadda in ka kwanta ka danne shi ba zai dame ka ba sannan saboda kofa ce shi ba shi da murfin da ido da baki yake da shi sai Allah ya yi shi bai zama stress ba kwaloni ne a cikinsa yadda mun ma wani abu ya tafi kafin ya je wato akwai gestin da zai tsaya sannan kuma akwai kulut mai danko da zai iya kama shi akwai ruwa mai danko da zai iya rike shi kafin ya kai da inda zai kai duk wannan hikima ce wato ta Allah madaukakin sarki wanda mutum ba zai gane muhimmancin wayannan basiran da wani ya taba ka je ka ga yadda ake nema da kuɗi da yawa in wani ji ya rasa ka ga yadda ake fama sai an bashi artificial in ma zai yi wani ko ya tafi kenan wani ba duka bane kawai ji ne baya sosai ka je ka tashi hankalin da suke shiga ka je ka gani to duk abin da Allah ya yi ma kowanne akwai hikima shi za wanda ce da yake cewa jiki bai da gefe eh in ka ji wani yana cewa ai ciwon kaza ai bai kai na kaza ba kai na kaza kun din bane kowanne ciwo da zaman kansa shi za annabi alaihi salatu wasallam yake cewa so ake musulmi su zama a wajen musulmi kamar jiki daya idan wata gaba ta kai kara dukkan jiki zai dauka ba za ka gane fassara hadisin mu sai kana ciwon ido ko karkare ko ciwon hakori a nan za a gane lallai sadaka rasulul kare dan ba zai yanzu kana karkare dan yaka daya in ya motsi da ciwo ka je sai wajen ka za ka yi zai kara ta dan dan yaka daya kai ne duka ba za ka yi bacci ba to so ake musulmi su zama haka to sai annabi ya bada misali da wannan idan ta kamin udun tada'a lahu sa'ir jasadi bi sahri wal humma aka annabi mumini a gurin mumini kamar jiki ɗaya idan bangare ɗaya na ciwo duk gaba ɗaya sauran jiki sai ya amsa kowanne akwai zumunci yanzu sauran jikin zai bada zai amsa invitation later yanzu nan saboda haka yana da muhimmanci mu lura da cewa Allah ya kyauta da halittar mu a kowanne yanzu yana nan ya fi ka kuɗi ya fi ka komai ga kuɗi nan wato masu yawa sai inda ya gani amma wata gabar tana nan ya rasa kuma duk wannan kuɗin ba zai iya damar da shi ba kai nawa ka ba Allah ya kyale ni mata ka nawa ka bai to wai na uwa ake so mutum ya rika tunawa to sai ka zama mai godiya ga Allah shi yasa yake cewa wa in ta'udu ni amatan lahi la tuhsuha ni'imar da Allah ya ba baka isa ka kinidi ne ta ba kowa yana da gaba 360 a jikinsa kowa har annabi yace kuma ana so kowace gaba ta bada sadaka kullum shine annabi yace amma idan kai raka a biyu na wata salatu du'a to ka ba da sadakar gaban ka duka duk wanda yayi wala raka a biyu to duk wannan wato sadakar da ake nema na jikin ta ya bayar amma muna iya yi an ba wa tsofaffi da mata wanda sallah ce ta mai hikima ko ofis zaka in ka je da alwalar ka sai kawai ka fara raka a biyu kafin ka zauna ko an fito bude karfe goma ko karfe goma da rabi ko sha ɗaya mutum ya dora wa kansa wannan ya rike ya zama man lazimi akwai buɗi ne yawa a ƙarƙashin haka ko daga gida kafin ka fita ya danganta da yadda za ka tsara wa kanka sai mutum ya dace sosai to Allah ya yi ma wannan ni'imar da Allah ya ga dama yadda kake din na a tsaye cewa zai ba da kafa biyu za ka tafi ba da ɗaya za ka tafi kuma ba wanda ya ce hana ne ko ya ce guda hudu ko uku kibiri yana da hudu kai a ma uku duk wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki shi za yake tuna ma laqad khalaqana al-insana al-alif wal lam ismul jins din nau'in dan adam Allah yake mu halice shi fi ahsani taqwim cikin mafi kyau fi shigatil mufadala mafi kyawun din mafi kyawun din to shi ne yake cewa وكرم وكرم سورة وجهه فحسنها sannan ni'ima babban ni'ima waje alani ne na musulmi Allah kuma ya sanya ni cikin musulmi da Allah ya ga dama da tuni ya zuwa sunansa Ahmad ko Ibrahim ko Mahmud duk ba sunansa haka ba wani abu da wanda a rika kiransa kuma ba yadda za ka yi sunanka katako ko sunanka sanda duk wayannan sunayen na magudawa a je wani gari a saba amma da ya tashe ka cikin musulmi abin da annabawa da kansu suke roƙon Allah ya tashe su ya dauran su cikin musulmi kai yayi ma ni'ima ka tashi ba musulunci da kai akai ba a cikin kakanninka da za a tambaye ka wane ne ba ma guje a cikin ka sani ba wanda ba musulmi ba gaba ɗayan su duk ka sani ne a haka wannan ni'ima ce annabi ibrahim da annabi isma'il addu'a ce kenan rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka addu'a ce kenan annabi yusuf rabbi kad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا زيتني توفني مسلما والحقني بالصالحين duk annabawa abin da suke roƙo kenan sai kuma Allah ya ba gam da katariya maka a musulmi to wannan ni'ima ce babba shine waje alani min musulmi ya sanya ni kuma cikin musulmi shi za a da tijo alaji amina darja ta kaga shekarar baya da yi shekarar 99 ne ko da dari wannan kalmar da yake faɗa wasu suna ganin ta kalma ce mai kyau cewa Allah ka daure na ina musulmi kalma ce mai kyan gaske saboda ya bari irin limomi yace ba abin da Allah bai masa ba ya baka kudi ya baka yaya ya baka abubuwa iri iri ga shekaru masu albarka kawai domin a shekarun nan ana taimako addini har yanzu da su har yanzu kuma wani yake gaya muna hira da shi mahaifinsa babban yaransa ne yake cewa da ya dan ya dan tsawo lokaci a nan wata biyu ko yake a kai ke zai ubara a je a ibada wannan shine borewar rayuwa shine borewar rayuwa ai da yawa suke zo gidansu ma daban to wannan alkai ne mai yawa alkhairi ne da yawa Allah ya ba ni'ima ya baka shekaru irin wayannan shekarun kuma a ce har yanzu kana bin Allah domin Allah ya yi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta tsawo kuma yin kyawawan ayyuka wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane wanda ya tsawon rai kuma yake munanan ayyuka dan za ga wani irin rayuwar Fir'auna zai yi za ga zaki nan yana ta shekaru amma na banza shekara hamsin amma har yanzu bai san annabi ya ba kuma shekara hamsin da biyar har yanzu yana ne yana shuka tsayarsa an taɓa sittin ai ko mazanta ya lalace in kai shekara sittin baka sadu da ba me za a yi ma kuma shi kenan kuma saba'una an ƙara rankwafawa ki tura wa saba'una ai shekara cikin karabin Allah shi ne alheri amma na ko da zina kallon wani wani kile na ga wani da tijo gaba ɗaya fuskar sa duk furfura amma wani kawai da yanki zai da shi kai Allah ke ba ya fice ba yanzu ce amma wallahi ana daukar shi yana wani kike shine da tuno magana dan fodi suna yawo wa'azi a kasar biladi sudani kasashen hausa kasashen kauyukan fulani shi da abdullahi na gondo da muhammad bello ana ta zagawa wa'azi gari gari suna zuwa wani gari sai suka ga wani dattijo ya tsufa a gaban wani matashi yana koya ma kokoko yana halu an baki yana ta maimaitawa sai mala abdullahi na gondo allah mafi sudani sai ki kaga wani tsoho ya makara dan bodiyo yana ci sai rabu ne sai da aka je wani kauye ya ga an shiga a je mai kalangu ne yana ta kalangu ko zan yi kalangu tsohon yayi yana dai wani tsoho da ci sai ci karawa yi yana ta ci karawa sai malam ba haka malam dan bodiyo yace ina abdullahi yake suna wuce gurin yace asan da ni yace to kaga wanda ya bakara nan ba wancan ba wannan shi ya bakara wanda ya biga a shi gashi garu amma yana tikarwa amma ko wanda ya zanto yana gurin addini bai bakara ba ko da ya je koma bai bakara ba to wannan shi ne babba alkhairi shi ne talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi Allah ya taimake ka kana cikin tsarin wato neman ilimi bin Allah ba dauke zarfi ka koma gare shi a yanyi nasara babban nasara kuwa to wannan shi ne to sai yake cewa قال أخبرنا أبو صخرة عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن اخيه عبد الله بن عبيد الله عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما لم ابن السن yace malamin sa Abu Sakhra Abdurrahman bin Muhammad ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Muhammad bin Sulaiman Luwailun shi kuma ya ji daga malamin sa Habban ibn Ali shi kuma daga shehin malamin sa Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rabi'a shi kuma daga shehin malamin sa dan uwansa Abdullah bin Ubaidillah shi kuma daga malamin sa mahaifinsa shine malamin sa shi kuma daga kakansa radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي اذا قد دون احدكم idan kunnan ta yanku yayi kara ai kaga wani lokaci kana iya jin wani kara a kunne ko irin wannan karan kaji kamar an buga karfi shine ga dan da dozuna hadiku idan kunnan ta yanku yayi wata kara ka ji yayi dum gaba daya kamar an buga ma ba karfi an wasu basu ji ba wasu sun sani ana jin irin wannan yawa wal yakuni sai ki dokatinu wani salli alayya kuma wanda ya haka yi min salati in ka ji irin wannan to kai wa annabi salati bali ya kullu sai ka ce zakarallahu bi khairi man zakara an gane ku wato zakarallahu bi khairin Allah madaukakin sarki ya ambaci bi khairin da mafi alkhairin wanda ya ambace ni kaga ai akwai hadisi ingantacce wannan suna da illa a karkashin wato islami domin hadisi ne mawdu'i ba ma dalili ba mawdu'i amma ai kaga akwai hadisi ingantacce da annabi alaihi salatu wassalam yake um man zakara ni fi um um fi qaumin zakartuhu fi qaumin ko duk wanda ya ambace ni cikin mutane za a ambace shi cikin mutanen da suka fi mutanen da ya ambace ni alkhairi shine mala'iku don da kana ne fi mala'in da kantu fi mala'in khairun minhu duk wanda ya ambace ni shi hadisin yayi yadda za a ambace cikin mutanen da suka fi suka fi wanda ka ambata alkai domin Allah madaukakin sarki zai ambaci sunanka a cikin mala'iku cewa wani dan wani ya yi min ziki ya ambace ni ko yawa annabi na salati kai yanzu a ce annabi muhammad ta ce sallallahu alaihi wa sallam iya mu kenan to yanzu kuma za a ambace ka cikin mala'iku wanda mala'ikun nan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu masu dimbin yawa hadisin bai inganta ba amma kana da hadisi ingantacce da ya nuna cewa in ka ambaci Allah cikin jama'a Allah zai ambace ka cikin jama'a da suka fi ta alkhairi amma maganar tarbi ne da larabawa cewa kunnan ka yayi kara kusan babukan da za mu biya ma har na gaba kusan tantin larabawa za mu biya sun kudurce wani abu da suke ba hadisi ba ne inganta da inganta ba hadisi ne fabricated mawdu'i saboda haka da inganta ba shi talata annabi ko da yaushe to ake kai kode babu ma ya kulu idan ta jama babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan an ba sahu idan an mutum sahu قال أخبرني علي بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن يحيى بن قيرات قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال sai malami ibn sunni yace babban malamin sa Ali bin Muhammad ya karanta da shi kuma ya biyo daga Isma'il bin Yahya bin Qirat shi kuma da ibi shi malamin shine illa hadisa shi kuma daga malamin sa Sulaiman bin Abdurrahman shi kuma daga shehin malamin sa Khalid bin Abdurrahman Al-Qurasani shi ma daga shehin malamin sa Sufyan al-Thawri shi ma daga malamin sa Salamah bin Kuhayl shi ma daga malamin sa mahaifinsa Kuhayl din shi ma kuma daga Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaza yadda kana rasulullah annabi yake man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi inda al-hijama lokacin da aka yi maka hu kanat lahu manfa'atul hijama manfa'atul hijamati hakan za ta kasance mata wato mafi amfani mafi amfani ga kawon nata bai inganta ba abin da ya inganta kawai ya inganta ya halatta cewa kai kaho kaho suna ce ta annabi annabi hadisin ibnu majah da abu dawud ya nuna cewa idan ma mutum ya samu wani kumburi a wani guri kafarsa ta sanyi annabi ya ce mafi hanyoyi da suke warkar da mutane daga larurar da aka wato makale da yake shine kaho shine yin kaho ko zakka babu har littafi malamai suka yi akan al-hijama kawai an tattara ma hadisai yaushe ake yi ranakun da ake da lokacin da ake yi da kuma wato irin ladan ma da za a ba mai kawo kaga ya inganta a hadisi cewa hadisin tirmidhi mun biya a jama'ilu ana so mutum zai kawo yayi ranar 17 ga wata ko 19 ko 21 ga wata a watan musulmi ba watan januwari sai duwani kuma ana so ka yi wani lokaci da safi abu na biyu kenan sannan ana so ka yi shi ala rinki kafin ka ci komai annabi yace akwai waraka da yawa a cikin kawo wani karatu da muka ya da muka riya a lulu wal marjan a kun gara ce muku ban taba yi ba bayan nan sai da na sa aka zuwa kai na je aka wannan yake to sai kuwa a bayan na kan da Imam Ahmad wannan sunnar da yake mun yi ta kuma nayi nayi kawar lafiya ake ji ba wani abun wani wahala kuma wallahi akwai fihi jifa sosai har ji mai daman na har gurare ya rika bayarwa in sun samu ne a a waje kaza a ma guri kaza a ma bayan misali a ce bayan kwakwato ko baya ko kirji irin wannan guraren har misalai baya amma an kai wani guri ya rike sai ka bayar ya ba ni ba ma ka nemi kwararre yawwa ai ga ka nemi wani a taba in ba ka wani ballo ma ba ba kowanne wanzani ne za ka yi jika masa jikinka ya ma ka ba dan ka ba daukar zabira zai ta karka ma ba kaman kaman ina dan cikin jike yi zaka ga ba za ba ka san sun yanka ba da an san ta ba cikin kawai shi ke ya gama zuko inda yake so ya baka wuda ya dan kaɗan kamar wanda wato shi za ka yi ma kamar da wanda aka dan tsira wa allura aka dan aka dan tsire da kawai shi ke da kafin da ya ɗauka wani tashin hankali wallahi to sai da ne da bincika wani ba Allah yake ce mu ai akwai ne yiwa wani ne zuwa kaza sai nace to zaka na ma manta ai tana mun nace ina ta gujewa abin sai nace sai wace 21 ga wata aje na gani lokacin yayi da bakwai ga wata nace maza gaskiya ban shirya ba nace a bari haka dai Allah ya kaddara ne kuma yana da fawaid sosai yana da an fahimta da kyau ko saboda haka kaho sunnar annabi annabi yana yi shine kamar yadda muka ji akwai wani wanzami Abu Taiba shi yake wa shi yake wa annabi kaho Abu Taiba saboda haka in za ka yi ka nemi kwararre kamar jaji mun faɗa sha bakwai ga wata sha tara ashirin da ɗaya wa'annan ranakun aka fito ina zai kauce wa ranar kai wata rana ba zai ji kai ba amma dai wannan shi ne fi dacewa da sunna an gane ko sannan kuma an fito a yi da safe saboda kagar rana ta daga aikinin ke yana gudu da yawa sannan kafin ka shigo ba haka aka fito to wannan shi ne to kun ga ko da wannan hadisin da ya kawo guda ɗaya bai inganta ba muna da hadisai da suka inganta cewa a yi kaho wanda yake da dama ya yi kaho amma ka nemi kwararre ina nanatawa da wanda ya saba harkar da sai ya gani ake yi ke ma kuma sterilizing kayan da za a yi ma a yi amfani da yawa babu ma ya kolo idan kadira su dilu ga wani damfin babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan kafa ta kai dindindin irin ya zami yake cewa malam mutum irin za ka ji sai wannan jirgin kamar da ka ta ji cewa za ni ke rafu ko sai jirgin da zai duba abin nan sai to in dila ya kama ta an gane za ka ji da gaba ɗaya ka ji ka ka ta miƙe da ba komai ya tsaya jinin ya tsaya a gurin ko yawwa ai kowa yana yi kowa ya gane wannan wani lokacin ka zauna ka daɗe ne ma a kan kafar ko kuma abin da ya kama da wannan to bari ku ji su ɗaya shi gadin ɗan jahiliya tun mutum ya samu wannan mai suke gudun ta me yake warkar da shi a gurin قال حدثني محمد بن ابراهيم الانماطي وعمرو بن الجنيد بن عيسى قال قال حدثنا محمود بن خداج قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي أنا أبي سعيد الخدري قال شيء ما لم يبن السني يتي ما لم محمد بن إبراهيم الأنبالي يا كرن جدي فيما يجور كما لم عمرو بن الجنيد بن عيسى قال بسوري السبيع ما لم محمود بن خداج بسوري wanda ya karantar da su shine Mahmud ibn Khadaj shi kuma malamin sa Abubakar bin Ayyash shi kuma malamin sa Abu Ishaq al-Tabi'i shi kuma daga Abu Sa'id a wata nuskar Ali Sa'id kuskure ne a wata nuskar to kai kai yace kuntu amshi ma Abu Dawud radiyallahu anhu ba wata rana na kasance ina tafiya tare da Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda fa qadirat rijluhu sai kafa ta sai wannan dindirin dindin jini ya gaji dila ya kama ta an gane ku yawa fajala ta sai zauna fagala lahu rajul sai wani yana gefan da sai ke uzkur ahabban nasi ilai ka ambaci mafi soyayyen mutane gare ka wai maganin shi ne ka ambaci wanda ka fi so فقال فيك يا محمدا يا النبي محمد فقام kawai da yake kuma ya dora ya cigaba da tafiya ai kamar yadda mu ma ana mutum kuma ai akwai in mutum yana shakuwa me yake masa ba da duba yawwa me ake yi wa mutum yana shakuwa yawwa ai zo ne kai kyale da yan bana bakwai yan su sauran su bana kaga duk ban zani wa alai abubakar ai tsoron da mutum ake tambi kenan na shekaru to an aka tsoron ta ko sai ka wanke irin wannan tamfin kawai wani zai zo ya burgita ka inda idan ji tauran ne kai ba za ka gane ba amma tsoron da mutum ake ana jika kan fara wurin yadda ana jika ai tsoron mutum tsoron da mutum ake na ka tsoron za ka sai ka warke canji ne fa a sanar lawa da yanin jirgin a li'anar da zai ce wata kauyiri kai kuma kana ta tsoratar da mutane abin da aka ce ka ce wa dan uwanka musulmi kuma shi za ka yi to irin wannan ne idan ka yanzu mutum ko kuma idan idan mutum yana ya kware din da kuka faɗa tunda shi kun faɗa me ake yi banda da zuba da ma da ne za su faɗa banda ruwa idan yaro ne yanzu sai yanzu tun da kana da yaro ba sai su shiga jaki ba ku taba lura ba in yana hannun mata iyaye mata me suke musu dan jariri yanzu yana kwarewa me suke yi ba ku taba lura ba barakallahu fi sai daga suna hura kansa ana hura matuka ba an zara lawo da hannun sunna irin wannan ne yadda ba hauke yake da wannan wato aiki kadatin su su ma ka larabawa a ban taɓa jin wannan ba kaji zai kaji ai kuma ba taɓa jin da ba sai yanzu in yaji ya shiga ido sai a ɗanɗani jijiri sai a lata ok mala yi zuba ya ba mutubuta ba shi ma da zan ruwa ya ba shi ma da zan da ba to wannan shi ne to irin wayannan itika da shi ne kan kala kala za ta yi ko idan hannun ke yana daidai ba kudi za a zamu ko irin wayannan duka duba cikin su nan ne jira da kai kuri za ka samu in ka sa riga bai bai eh shi ma suna faɗa in kai mafarki wani ya mutu wai kai za ka rage a duniya ba ba zai wani mai kira ki gida kai Allah ya zo ku za abin mamaki da Allah ne ke muke mu yanzu amma da an kashe kurmi ku har irin wayannan littattafai ake siyarwa wallahi da Hausa an rubuta ana siyarwa kuma mutane suna siya sosai in ka ga kaza kaza ne duk wannan tambukukan wani ya tara kuma ana tafiri da da akwai amma yanzu da yake ilimi yana koye ba su yi ba koyewa suke ni yawanci sun yi baya saboda in kai wannan za a ce ma an zalla Allah biha min sunna babu ma ya kulu idan kadirat rijilu har yau babu abinda mutum zai faɗa idan kamar da sai dindirin din wannan jinin ya taru kala da sana Ja'far bin Aisha shine irin wanda muka fada a baya ba hikima da yasin da kuma sa wani babu kuma ya kudu ba ya bai shi kawai a dora kala da sana Ja'far bin Aisha Abu Ahmad kala da sana Ahmad bin Abdullah bin Rawh kala da sana Sallam bin Sulaiman kala da sana Ziyad bin Ibrahim ana Abdullah bin Uthman bin Khusayli عن مجاهد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شيء ما له ابن السني yake malamin sa Jabir bin Isa Abu Ahmad ya karanta da shi kuma ya ji daga malaminsa Ahmad bin Abdullah bin Rawu shi kuma daga shehin malaminsa Sallam bin Sulaiman shi kuma daga shehin malaminsa wanda ake kira Ziyasu bin Ibrahim shi kuma daga shehin malaminsa Abdullah bin Usman bin Husaini shi kuma daga shehin malaminsa Mujahid bin Jabr Mujahid din nan mun faɗe shi a baya yana cikin manyan ɗaliban Ibn Abbas akwai mawsu'a encyclopedia na tafsirin ibn abbas da ɗalibansa in ban manta ba mujalladi biyar ne ko shida guda biyu na farko ibn abbas ne mujahid ikrima sa'id ibn zubair haka kowanne da mujalladinsa tafsiri ne kawai in kana so ka ji ne sa'id ibn zubair sai ka buɗe na ga tafsirin ka duba hard copy in kana son ka ji ne ikrima yake ka buɗe ka ji ne haka ibn abbas ta dawo gurin to mujahid sai da ya koyi tafsiri a gaban malamin sa daga fatiha zuwa na gaban ibn abbas sau uku in ya sauke kuma dawowa ya kuma saukan wani tafsiri ya kuma dawowa sai da ya sau uku yawwa ban manta ba kuwa suwaye fuka masu fatawa manyan masu fatawa na na sahabbai guda bakwai sai aka yi na mara ali shi za yake zuwa kuma shi yake a daga kuma a daga a shi ba a gaya mana su wanda suka kowa yawan fatawa cikin sahabba a mai su bakwai da ya zo ba kuma ya zo ya naɗe a wani wajen da a nan ya zauna yake kuma a daga an daga kuma bai zo ba a yana jin in ya zo to abdullahi da abbas akwai wa da kaji mun zo kan yanzu to ci gaba biyu uku hudu biyar a ba ko bai je maka ba ai wannan fuka ha'u saba'i Sulaiman ne ya zai cikin fuka ha'u saba'a dan kuma masu fatawa ne masu fatawa da suka kowa yawan fatawa Sulaiman ne ya zai cikin fuka ha'u saba'i su kuma wannan ba ma sahabbai bane tabi'ai ne zan ba da wannan a gama ne zo nake a gama da sahabban eh iya nan gaza to ka ji wani ka fadi daya ba guda daya na yadda da sauran hudu duk da kawo amma banda daya kaga an tsara kenan yanzu daga uku yanzu kun dawo hudu Allah sai wa ture ai Allah sai kai uku aka faɗa biyu da yau hudu ta tambaye ni da nake tambayar akwai shi to shida a a shida ya fada ya fadi daya ai ka faɗi na ce ya ka faɗi mu je karatu ka ƙara wani yanzu ka samu biya to shi ke na'am to shi ne yake cewa ka san shi Abdullahi da Abbas shi sai da ma kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa sai da aka samu wani ya tattare fatawoyin su sama da dubu shi kadai Abdullahi da Abbas saboda haka yana da fatawoyi da yawa kuma kamar da yake cikin abadila masu suna Abdullahi Abdullahi da ƙananan shekaru zamanin Annabi Abdullahi da Abbas Allah ya masa baiwa dan annabi saudi yana cewa allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil saudi yana ga yamar wannan na farko lokacin da ya kai ruwan alwala dan da yana zaman daki gurin maimuna da binti hari domin yar uwar da baba mahaifiyar mahaifiyar abdullahi da abbas to anan ya fara ga yamar annabi ya ce biyan bukata kawai sai ga yayo da ruwa da kananan shekaru shine yace Allahumma fasihu fi din wa allimhu ta'wil kuma an ga irin kokon ne da aka rike biki yana da kananan shekaru ake gidan da yake fadar sai da Umar da dide na ta kora ziyara da ta mana yaro ina Umar yace na san dalilin yasa nake kawo muku amma zan nuna muku wata shi ne da aka zo kawai yana sane sai tambaya yace mi ma'ana ne ma'ana suratul nasr ne tafsirin da yake ne idan ga nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi suke ta bayani ai ai idan kai kaza ai kaza sai da suka gama sai ce ni ko ba haka na fahimta ba na'am sai ai zamani ko ka fahimci wani abu yana sun fiye da kai dama ka ake tsohon ka je cikin mutane kar ka rika zakalewa ka bari a nemi musamman kana da ƙananan shekaru kar ka nuna ka sani saboda haka sai ya ce a yi magana sai ya ce ai gaba ɗaya fa ja wa fatu ya ce gaba ɗaya surar akan tana ban kwana ne cewa annabi ya kusa barin duniya sai na wa ya ce na rantse da Allah ni ma haka da fahimta Abdullahi da Umar sun da sakon sa ne da an ba ko magana aya sai a ce Abdullahi da Abbas wata ran sai aka zo aka tambaye shi cewa me fasara alantara annallaha anzala min as-sama'i ko kuma kana taratikan fa fataknahuma kana taratikan fa fataknahuma dai ba na wannan ayar sai ce ga wanda ga wanda ne iya yi da komai aka faɗa sai ce ya gani ku je ku tambaye tun da ayi sakonni ne yana ganin cewa komai sai ce je ku je ku je ku tambaye ana zuwa fide ba za a yi wannan zancen ba aka zo ka ce ne kana tare ta kane ke nufi fa fatakna huma sai Abdullahi da Abbas ya ce ai abin da ake nufi da gaba daya da sama da kasa da kake gani kamar bada a dunkuli a mulmular da to Allah madaukakin sarki wato yayi wani ruwa a kansu kuma sai aka wawware sai ce ku ji abin da Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shakka sannan muka tsatsa ga kasa ɗaya bayan ɗaya da aka zo ka ta ga abin da yake shi yake da yau na daina mutu da jiwon lai in dai aka harka alƙur'ani ne na sallama masa shi kenan amma da tun da sako ne aka zo yana ganin kawai zukewa yake amma yana faɗa wani yake a da yau na sallama masa kusan manyan wannan Muhammad bin Hanafiya shi ya masa sallah lokacin da ya rasu manyan sahabbai da suke lokacin da da kowa ya buri ina ma shi ne saboda yadda aka cika sannan ana cikin tafiya da gawarsa a tau aka ga wani tsuntsu kamar balbela ya shige cikin da kabar kuma ba a ga fitarsa ba an zo ana binne sai aka ji wani sauti يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أنا بجارتي عبد الله بن عباس so da haka ibn abbas yana da in kana karanta shi a sifatu sabuwa na ibn jawzi ko jawa alayin nubala na imam zahabi za ka yi ta misali sai misali to shi ne yake cewa radiyallahu anhu ma ka hadirat rijulu rajulin inda ibn abbas kafar wani mutum ta sani ta yi jinjirin dai a wajen abdullahi da abbas wa kala ibn abbas ya abdullahi da abbas ce ulkur ahabba an-nas ilai ka ambaci mafi soyuwar mutane gare ka wanda ka fito wa kala sai yace muhammadun sallallahu alaihi wa sallam sai ban juna annai fada ba kadaruhu sai wannan dindirin din sai kawai sai yake sai bace sai bace launa haka قال حدثنا محمد بن خالد بن محمد البردعي قال حدثنا هادي بن سليمان قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحيث بن حنيف قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فغادرت رجله شيء مالني yace malamin sa Muhammad bin Khalid ya karanta da shi albarda'i shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Hajib bin Sulaiman shi kuma daga shehin malamin sa Muhammad bin Mus'ab shi kuma daga shehin malamin sa Isra'il shi kuma daga Abu Ishaq shi kuma daga shehin malamin sa Haytham bin Hanafin kala yace kunna inda Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu wata rana muna zaune gura Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda fa khadirat rijluhu sai kafar ta kai dindirin din shi ibn umar din fa qala lahu rajul sai wani mutum yace da shi udkur ahabban nasi ilai ka ambaci mafi soyuwar mutane gare ka wanda ka fito fa qala sai yace ya muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yace fa kama dai miki fa ka annama na kida min aikani kai ka sai an kwance shi daga da baibayi da yana dauri mun faɗi irin tsarin ko larabawa yadda suke da wannan matsala lokaci ya yi bar mu tsaya abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka basu lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen su dawa duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu masu neman abinci a makarantu Allah ka taimake su waɗanda da suka yi jarrabawa Allah ka ba su sa'a masu sana'a Allah ka sa albarka a ciki muna roƙo Allah da sunayen sa ta wa ko bin sa ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata dan uwan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa ta wa da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka ƙara zuwa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع عباك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موتانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين Thank you.